الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam na ashekul imamul hafiz taqiyuddin abu muhammad abdulghani ibn abdulwahid ibn ali bin surur al-maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu a cikin baban da yake magana akan abin da ya shafi kiran sallah wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga babe wanda yake bayani akan abin da ya shafi fuskantar alƙibla lokacin da mutum zai yi sallah ta farilla na'am bismillahir rahmanir rahim babu istiqbali liqiblati an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi حيث كان وجه وجهه يؤمئ برأسه وكان ابن عمر وكان ابن وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض باب استقبال القبلة wannan babi yana bayani dangane da fuskantar alƙibla lokacin da mutum zai shiga sallah ta farilla wato yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu girma ga musulmai idan za su yi sallah ta farilla shine su guda ɗaya ce kowa daga cikin bayin Allah musulmi waɗanda suke ƙasa ɗaya da waɗanda ba sa ƙasa ɗaya waɗanda suke yare ɗaya da wanda ba yare ɗaya ba kowanne idan ya tashi zai gaida ubangiji subhanahu wata'ala zai yi ibada ta sallah to inda zai fuskanta ita ce alƙibla wanda ita ce take haɗa kalma ta musulmi ga baki ɗaya To shi ne hadisi na farko a cikin wannan babe shi ne hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Abdullahi ɗan Umar ya ce, Haƙiƙa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, kana yusabbihu ala zahari rahilatihi. Ma'aiki Alaihi salatu wasalam ya kasance yusabbihu wato yana yin sallah ta nafila ma'ana yusallin nafilata yana yin sallah ta nafila ala zahari rahilatihi a saman bayan abin hawan shi wato idan yana saman abin hawa a cikin halin bulaguro ma'aiki alaihi salatu wassalamu saboda yana so a kowane lokaci ya shagaltar da kanshi ga yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya to yana shagaltar da kanshi da yin abin da ya shafi na filfili a saman abin hawan shi to ma'aiki ya kasance yana sallatan nafila a saman abin hawan shi haitsu kana wajuhu duk inda fuskar wannan bulaguran nashi ta kasance gusumce yake kallo arewa ce yake kallo gabas ne yake kallo yamma ne yake kallo inda yana cikin halin bulaguro to ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana sallah a saman wannan abin hawan nashi duk inda fuskar bulaguran nashi ta kasance yumi'u bi ra'sihi ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin nuni da kanshi a lokacin da yake cikin wannan sallah ta nafila saboda akan abin hawa yake idan zai yi ruku'u ba irin ruku'u namu ba zai yi na sallah ta farilla idan zai yi sujada ba zai dora goshin shi akan ƙasa ba yana yin ima'i gashi ya yi ruku'u yana yin nuni gashi ya yi sujada amma ba zai tsaya yi sujada ba wa kana ibn umara radiyallahu anhu ma yaf'aluhu abdullahi dan umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi da shi da mahaifinsa umar dan khattab wato abdullahi dan umar ya kasance shi ma yana aikata hakan din idan ya yi bulaguro idan ya yi bulaguro shi ma yana shagaltar da kanshi da ibada ta sallah ta nafila a cikin halin bulaguron shi saboda idan bawa yana cikin halin bulaguro addu'ar shi amshashiya ce sannan kuma duk wata ibada da za ka yi lokacin da ka fi kusa da ubangijinka shine lokacin da kake cikin sujada ka gashi an samu mutum yana cikin bulaguro gashi kuma yana cikin sallah ta nafila gashi ya zo yanayi na sujada to a lokacin idan ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala bukatu nashi da na ‘yan uwan shi da na musulmai ga baki ɗaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa saboda an samu kyau ƙarin kyau kenan na'am wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya kana yutiru ala ba'irihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar wutiri a saman raƙumin shi idan yana cikin tafiya ya ƙarshen dare ya zo shi ba zai sabka ba tuwal wutiri yana yi a saman abin hawan shi wanda wannan yake nuni akan cewa ashe wutiri ba farilla ba ne wutiri sunna ce wanda take mai ƙarfi wali muslimin ga ruwaya ta al'imamu muslim Abdullahi ɗan Umar ya ce, Ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba, sai dai cewa shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu la yusalli al-maktubata baya sallatar sallah wanda take abal fardontawa a kan shi alaiha a saman abin hawa. Wato idan zai yi sallah ta farilla yana yada zango sai ya yi wannan sallar ya fuskanci alƙibla ya kallaci komai da komai ya yi sallar kamar yadda Ubangiji ta'ala ya yi umarni da ayita da ruku'u da sujada, sai dai in ya kasance a cikin hali wanda yake na larura. Irin mutum yana saman abin hawa lokacin sallah ya yi, aka ce, To, wannan daji ɗin da muka shiga daji ne na zakoki, na su karkandam, su kyalkeci, su kuraye. Idan muka ce mu yaɗa zango, mu sauka daga cikin mota mu yi sallah. to za su iya kawo mana farmaki kuma su ba mu wahala to wannan saboda larura ce sai a yi sallar a cikin abin hawa saboda kada sallah ta farilla din ta fita kamar yadda muka yi bayani to amma idan ya zamanto hanya lafiyan ta kalau ba ta da matsalar komai lokacin sallah yayi to sai a sabka a yi sallah ba za a ce ba a yi sallah ta farilla a cikin abin hawa an gane ku ko ya zamanto ana cikin tafiya irin lakataɓo ne aka shiga idan aka ce kuma sai an fita daga lakatabo za a yi sallah lokacin sallah ya huce idan aka ce a tsaya a buɗe abin hawan da ake ciki a sabu ko a yi sallah to idan mutum ya shigo cikin lakatabo ɗin nan shi dai sai dai ya zamanto abin ceto amma ba zai iya fitar da kanshi ba to wannan ita ma larura ce sai a yi sallar a saman abin hawa walil bukhari ko walil bukhari ga ruwaya ta al-imamul bukhari illal fara'ida face dai salloli waɗanda suke ababen farbantawa shine ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya sallatar su a saman abin hawa su sai ya sabka yake yin su na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيم الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة نعم حديث نبي أتكن ونن بابي shi ma dai an amso shi daga Abdullahi ɗan Umar Abu Abdurrahman Allah ta'ala ya ƙare yadda da shi da mahaifinsa Umar ɗan Khattab Abdullahi ɗan Umar ya ce bainaman nasu bi ƙuba'a yayin da mutane suna cikin masallacin ƙuba fi salatu subihi a cikin sallar asubahi wato masallaci na ƙuba shine farkon masallaci wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya isa madina ya gina shi kafin ya gina wannan masallaci nashi wanda ake ce da shi masjidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to masallaci na ƙuba wato shine ya gina shi farkon wanda ya fara ginawa kenan bayan ya gama gina shi sannan kuma ya tashi ya tafi wancan masallacin da ya je shi taguwar shi ta yada zango a gurin ya ce to anan ne aka umarce ni in gina masallaci kuma in yi gidan iyalina a gefa shi kenan gurin mashanyar da bino ce ta waɗansu marayu guda biyu su da sahal wanda suna ƙarƙashin As'ad ibn Zurara shikenan suka ce sun ba da sadaka shi wannan ayi aikin Allah da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a kuɗi da a baku ku je ku siyo wani hili shikenan kuma aiki alaihi salatu wassalam ya siya aka gina masallaci na ma'aiki a nan sannan kuma a ɓangare ɗaya aka yi gidajen iyalin shi kamar yadda muka karanta a cikin littafin sira to wannan masallaci na kuba yana da kwai fada'il da dama mutum ya tafi ya yi sallah ta nafila a can raka'a biyu za a rubuta mai ladan tamkil ya je shi ka'aba ya yi umara an gane ko yin sallah a masallaci na kuba ka umratin wato tamkal mutum ya yi umara ne a masalla a ka'aba to yayin da mutane suna wannan guri na kuba fi salatin subihi a cikin sallar asubahi idja'ahum atin abdullahi dan umar ya ce yayin da ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo musu shine idja'ahum atin yayin da wani mai zawwa ya zo musu fa akhbarahum ya ba su labari fa qala yace da su innan nabiya sallallahu alaihi wasallama qad unzila alaihi lailata qur'anun haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qad unzila qur'anun alaihi haƙiƙa an saukar da wani kaso na alqur'ani akan shi al-lailata a daren jiya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an saukar da alqur'ani akan shi wato daren yau jiya kenan wayewar yau shine wani kasan da aka saukar shine fadar Allah ta'ala da yace qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa qad umira an yastaqbila al qibla haqiqa an umarci ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato a cikin wannan ayar da Allah ta'ala ya saukar da ita a cikin alqur'ani an umarce shi da ya fuskanci alqibla fastaqbiluha dan haka kuma ku fuskance ta manzo Allah da yi hijira ya tafi Madina sallar shi da yake a wannan lokaci yana fuskantar Baitul Maqdis ne sai da ya tsawon wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai yana fuskantar Baitul Maqdis yana sallah saboda alƙibla ce ta Yahudawa to ana nan ana nan ma'aiki alayhi salatu wassalamu kullum yake roƙon Allah ta'ala Allah ta'ala ya dawo da alƙiblarsa inda zai dinga fuskanta ya dinga sallah ita ce baitul wato ƙibla alƙibla ta annabi Ibrahim ita ce ya dinga kallon Ka'aba to shikenan Allah subhanahu wata'ala sai saukar da wannan aya wanda take nuni akan cewa ya juya ya fuskanci inda iyayen shi suke fuskanta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu da 'ya'yan shi guda biyu annabi Ishaqa da annabi Isma'il da kuma jikansa annabi Yaqub da kuma jikokin ɗansa annabi ishaq wato su ne annabi yusuf da ‘yan uwanshi da kuma abin har ya zo shi zuwa ƙasa shi ne ce wa umira an yi staƙibilar ƙibla haƙiƙa an umarci ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato da ya fuskanci alƙibla don haka fastaƙbiluha ku fuskanci alƙibla kuma wato ku juya ku fuskanci alƙibla wa kanatu wujuhuhum ila sham abdullahi dan umar yace wannan mai ba su labari lokacin da yazo ya gaya musu fuskokinsu suna fuskantar sham wato lokacin nan suna fuskantar baitul maqdis da aka gaya musu irin yanzu mutum ne yana kallon yamma ka ce mishi yamma ce yake kallo gabas zai kalla ya sallah shine wanda yake kallon sham to ya baiwa alƙibla bayansa to da yazo yace musu gashi wa yanzu aya ta sabka an ce a kallaci Ka'aba shikenan fasta daru ilal ka'abati sai suka juya suka fuskanci Ka'aba suka karasa sallar su an gane ko wato wannan yake nuni akan cewa idan mutum yana cikin sallah da ka zo ka inda yake kallo ba alƙibla bace yake kallo amma lokacin da ya shiga sallah shi a yaƙinin shi gani yake alƙibla ce yake kallo ko irin bako ne ya zo shi zai yi sallah sai yake fuskantar arewa ya yi raka ɗaya ko raka a biyu da ka zo ka gan shi kawai gyara mishi tsayuwar shi za ka yi ci gaba da sallar shi kalka ce mishi sallar shi ta ɓaci to haka shi ma abdullahi dan umar ya ce wannan mutumin da ya gaya musu sun yi sallah raka ɗaya ne da ya gaya musu kawai sai suka juya yanzu liman sai ya zama shine a baya su a gaba sai aka wa liman kafa ya huce je shiga gaba ya ƙara musu raka a ɗaya shikenan kuma da aka sallame sallah ta yi ba tare da an sake sallah ba shine masallacin da ake ce da shi masallaci wanda yake na alƙibla guda biyu wanda an yi sallah ɗaya a cikin shi wanda ana kallon alƙiblar guda biyu an kallaci baitul maqdisi a raka'a ta farko a raka'a ta biyu an kallaci ka'aba an gane ko shine masjid quba na'am وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب wajhuhu ووجهه من ذا الجانب يعني أن يسار القبلة مم.
فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته na'am hadisi na ƙarshe a cikin wannan babe shine hadisin Anas ibn Sirin wato Anas ibn Sirina yana ɗaya daga cikin tabi'ai dan uwan Muhammad ibn Sirina ne Muhammad ibn Sirina babban malamin nan ne wanda daga cikin tabi'ai yana daga cikin malaman da sun san fassarar mafarki suna da kwai yar uwa ana ce mata Nana Hafsatu Hafsatu bintu Sirin waɗannan dukkaninsu sun yi ruwaya daga wajen sahabbai na ma'aiki Hafsatu bintu Sirina ta yi ruwaya daga wajen Ummu Atiyya al-Ansariya tana da ruwaya daga wajen Nana Aisha radiyallahu anha shi kuma Anas ibn Sirin yana da ruwaya daga Anas dan Malik da waɗansu daga cikin sahabbai Muhammad ibn Sirin shi ma yana da ruwaya daga Anas yana da ruwaya daga Abu Huraira da sauran sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam Anas ibn Sirin yace istaqbalna Anasan hina qadima min ash-Sham wato mun fito taryan Anas hina qadima min ash-Shami lokacin da ya iso daga birnin Sham falaqinahu bi aini tamr sai muka hadu da shi a wannan guri da ake ce da shi ainu tamr ainu tamri wato sunan wani gari ne wanda yake ƙarshen iyaka ta Iraki daga ɓangaren yamma an gane ko wani gari ne wanda ake ce da shi ainu tamri wanda yana nan kusan wato boda ta fita daga iraki a wannan gurin an ambace shi da ainu tamri saboda guri ne wanda yake da kwai da bine da yawa to shi yasa aka ce da shi ainu tamr to sai muka haɗu da shi a wannan guri da ake ce da shi ainu tamr fara'aituhu yusalli ala himarin anas ibnu sirin yace sai naga malamin mu anas dan malik sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalam yusalli ala himarin wato yana sallah ta nafila a saman jaki wato da yace yusalli lam yubayyin salata amma dai saboda hadisan da muka karanta a baya za su bayyana mana cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya yin sallah ta farilla a saman abin hawa ko kenan yanzu sallar da shi Anas dan Malik yake ita ce sallah ta nafila yana yin sallah a saman jakin shi wa wajuhuhu min zaljanib Anas ibn Sirin yace huskal Anas dan Malik lokacin inda yake kallo yana nafilan nan yana kallon wannan bangaren ya'ani an yasa da alƙibla sai ya nuna hagun ɗin alƙibla yana kallon nan lokacin da muka haɗu da shi yana sallah ta nafila a saman abin hawa kaji yanda sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suke wato suna kwaɗayin duk abin da suka ga malaminsu ya yi su ma sai su yi ƙoƙari su kwatanta fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun wato idan ba ku kasance ba kwatamkacin mutanen kirki ɗari bisa ɗari to ku kwatamta don yin kama da mutanen kirki shi ma kan shi rabauta ne ka yi ƙoƙari in lam takun aliman hawil an takuna muta'alliman in lam takun muta'alliman hawil an takuna mustami'an in lam takun mustami'an hawil an takuna muhibban wa in lam takun muhibban fala takun al khamis an gane ko akwai atsar wanda al-imamu darimi wato ya kawo shi cikin littafinsa a sunan da sanadi wanda yake hasan zuwa ga abdullahi dan mas'ud yake cewa ugudu aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takun rabi'a fatahlik an gane ko to shikenan sai muka haɗu da shi a wannan guri yana sallah ta nafila a saman jakin shi kuma yana fuskantar gurin da ba alƙibla ba ce bayan mun kawo shi masauki ya sauka mun yada zango faƙultu anas ibn sirin ya ce sai na cewa anas ɗan malik ra'aituka tusalli li ghairi li qiblati ya ce sai na ce da shi Malam Anas, na ganka ɗazu lokacin da muka fito taryanka, kana sallah amma inda kake fuskanta ba alƙibla kake fuskanta ba, kana fuskantar wata alƙibla. Menene dalilin da yasa kake sallah kana fuskantar da ba alƙibla ba inda ba alƙibla ba? Saboda duk abin da kaga mutum ya aikata, wanda kuma abu ne bako a wajenka, saboda watakila je ka aikata wani- wani ya maka tambaya a kai. to sai ka yi ƙoƙari ka tambaye shi ya gaya maka dalili don koda watakila ka aikata a wani guri wani ya tambaye ka kai ma sai ka gaya mishi dalili. Faƙala sai Anas ɗan Malik ya ce da shi to, laula anni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya fa'aluhu ma fa'altu. Ya ce ba don ni na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba, yana irin wannan ibada ɗin a saman abin hawa ba. ma fa'altu yace ni da ban aikata shi ba wato ana ma kuntu bid'an wato ni ba ni ne farko ba wato qad sabaqani man huwa khairun minni wanda ya fi ni daraja a wajen Allah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya riga ni da aikata wannan sunna din a saman abun hawa dan haka ni da na aikata muttabi'i ne wa laysa mubtadi'an wato bi nake ba kirkirowa ne ba sabon abu bane nazo da shi mala Anas ibn Sirin shi kenan anas dan siri ne ce to shi kenan kasha tunda dai abu ne wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi na hannu nurahibu bi kulli ma sana'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa naqbaluhu bi rahbati sadar na'am باب الصفوف Mm.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة babu sufuf wato wannan babe shi kuma zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi as-sufuf wato sahu sahu gyara sahu sahu a cikin sallah idan mutum wato ya zo shi masallaci kamar yadda shari'a ta musulunci ta kwadaitar akan idan mutum zai yi sallah ta farilla ya tafi masallaci ya yi ta to idan aka je masallaci din ba a saka abin a hannun kowa ba kowa ya yanda yake so shari'a hallo ta kwadaitar akan abin da ya shafi gyara sahu ya zamanto ka haɗe da ɗan uwanka ɗan uwanka ya haɗe da ɗan uwan shi ɗan uwan shi ya haɗe da ɗan uwan shi har ya zamanto an daidaita sahu sahu na farko ya cika sannan a tsiri na biyu sannan a tsiri na uku sannan a tsiri na hudu har ya zuwa masallaci ya cika ba wai kowa in ya zo ba zai tsaya ne inda yake so inda ya ga dama a ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce a timmu a sufuf a timmu saffal awwala sun mal'awwala sun mal'awwal fa in kana naqsun falyakun fi saffil mu'akhkhar wato ku cika sahu na farko sannan wanda yake biye da shi sannan wanda yake biye da shi idan har an samu tawaya to ya zamanto a sahun ƙarshe ne kale ya zamanto ba a cika sahu na farko ba kai ka zo ka tsiri na biyu ko ba a cika sahu na biyu ba kai ka zo ka ci- ka ka tsiri sahu na uku ya zamanto kowane sahu idan ya kama sai ya je shi bango zuwa bango sannan kuma a tsiri dan uwan shi an gane ko to wannan babu abin da zai koyar da mu kenan taswiyatu sufufi fi salati hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi Anas dan Malik yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace sawwu sufufakum ana ya jama'atal muslimin wato ya ku jama'ar musulmai sawwu sufufakum ku dinga daidaita sahu sahunku a cikin sallah a wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a lokacin Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi har ma mutum ya wakilta akan abin da ya shafi kula da sahu sahu irin yanda ake yi a waɗansu daga cikin masallatai na juma'a kafin limami ya zo shi za a ga daga cikin waɗanda ake ce da su waɗannan masu fararen kaya yawwara waɗanda suke kula da abin da ya shafi taswiyatu sufuf da kuma idan mutum ya zo da abin hawa ya ajiye shi a guri can da sauransu to a lokacin ana a Usman dan Affan mutum ya wakilta a kowace sallah ta farilla idan aka shigo masallaci kafin limami ya zo shi wannan mutumin shi zai daidaita sahu idan wani ya tutso gaba wani ya yi baya kowane ya ce to gyara sahunka gyara zamanka gyara tsayuwarka gyara kaza ɗinka in akwai gurin da ya zamanto da wani da wani akwai faɗi tsakankanin su akwai wata yar tazara sai ya shigo da wani a ce shigo don ka cika gurin kada shaidan ya shigo don duk sahun da ya zamanto fa an bar shi fa an bar wata kwalga a cikin shi shaidan zai zo ya cike gurin yana cikewa shi kuma ba sallah ba ce za ta kashi don ya ɓata muku sallah ne zai zo shi don ya yi ta sa wasiwati a tsakankaninku ne zai zo shi haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wasaddul khalala wala tadru furjatin lishaitan wa man wasala saffan wasala hulla wa man qada saffan qada hulla hadithin abdullahi dan umar wanda al-imam abu dawud ya kawo shi cikin littafinsa as-sunan an gane ko to shine yace fa inna taswiyata sufuf wato haƙiƙa daidaita sahu sahu min tamami salati yana daga cikar sallah wato idan mutane suna so su samu lada cikakke a sallar su ta tafarilla da za su yi to kafin a shiga sallah a daidaita sahu sahu saboda idan ba a daidaita sahu sahu ba zai kawo na ƙasa wajen samun cikar ladan sallah za a rage muku ladan sallah na'am
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم نعم.
ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم بارك الله فيكم حديثي نقبا أتكن ونن بابي شين حديث النعمان ابن بشير Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi da mahaifinsa. Annu'uman Ibn Bashir ya ce, Na ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, Latusawunna sufufaku, lalle ne wallahi ku dinga daidaita sahu-sahunku. Ma'aiki Alaihi salatu wasalamu idan ka ji ya fuskanto sahabbai ya musu magana da irin wannan lafazi ɗin, to abu ne wanda yake mai girma. an zo da lamul kasimi sannan an zo da nunu taukid wanda yake nuni akan karfafa wannan zancen da kuma kula da shi da bashi mahimmanci manzo Allah ya ce wallahi la tusawwunna sufufakum yace ina rantsuwa da Allah lalle ne wallahi ku dinga daidaita sahu sahunku na sallah aula yukhalifanna Allahu baina wujuhikum idan kuma ba ku daidaita sahu sahunku ba to kuma lalle ne wallahi ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma ya tsatsaba tsakankanin husakunanku ɗayan biyu ne in ma dai ku aikata abin da shari'a ta umarce ku na taswiyatu sufuf in ma Allah subhanahu wata'ala ya tsatsaba tsakankanin husakunanku an gane ku to wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya faɗi haka idan ya zamanto ana daidaita sahu-sahu a cikin masallaci sahu yana kyau kowa baya kyamar dan uwan shi wannan zai zamanto al'umma ta samu haɗin kai ya zamanto kalmar su guda ɗaya ce amma duk lokacin da za a shigo masallaci shi wancan baya so ya tsaya a gindin wancan shi wannan baya so ya tsaya a gindin wannan ya zamanto kowa yana gaba gadi yana sha da kanka to Allah ta'ala sai ya ƙara cusa gaba da ƙiyayya a tsakankaninmu zai zamanto al-mukhalafa baina wujuhina kamar yadda malamai suka yi bayani shine ya zamanto kai wancan ra'ayin da zaka kawo ka ce ina ganin kaza ina ganin kaza ina ganin kaza wanda kasancewa abokinka ne shi zai huto ya ce shi kuma bai yadda da wannan ra'ayin ba wanda da kana tunanin zai goya maka baya yana cewa bai yadda da ra'ayinka ba shi yana ganin kaza yana ganin kaza yana ganin kaza wanda kuma shi ma dai aya ɗaya kuke fasa da shi shi kuma zai tashi ya rushe maganar taka da ta soban naka shi ma ka tashi ya dora zai zamanto a unguwa guda an samu rabuwar kai to duk lokacin da kuma ya zamanto an samu tarwatsewa da rabuwar kai maƙiyinku idan ya zo yana so ya ci nasara a kanku salim alam cikin kwanciyar hankali zai ci nasara a kanku wato shine aula yukhalifan nan lahu baina wujuhikum ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sassaba tsakankanin zukatanku ya zamanto kowa yana kin dan uwan shi in ka zauna a fada maimakon ka faɗi mahasin na dan uwanka a'a yanzu masawi za ka faɗa na ɗan uwanka ai wane mutumin banza ne wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne wanda kuma akwai waɗansu kyawawan ayyukan shi wanda ka san yana aikatawa amma ka rufe idan ka baka kallon su shi ma idan ya zauna a fada akwai mahasin naka wanda ya sani ɗari bisa ɗari ya sani ba zai faɗi wannan mahasin naka ba sai musawi ina ka zai faɗa to zai zamanto mu duka gabaki ɗaya an samu mai tarwatsewar kai ba haɗewar kai to kuma duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa rashin fahimtar juna a tsakankaninmu duk wanda ya shigo cikinmu wanda abokin adawa ne namu to zai ci nasara akan ya raba tsakankaninmu wannan shine abin da malamai suka faɗa na hadisin wannan saboda yanzu idan ka zo ka masallaci kana tsaye sai kaga wani alhaji ya shigo da ya shigo sai kaga ya je gefe ɗaya ya yi ya kama sahun shi za ka sa a cikin zuciyar ka shi alhaji ya rena da kenan kayan da na sa da yake ganin ba ya iya bage guwa da ni saboda ya sa babban kaya da sauransu to hali ya zamanto da kai kana ganin kimar wannan alhajin da kana gaida shi amma ya zamanto ka fasa gaida shi saboda shi ma bai ɗauke ka da daraja ba shi mutumin da ya ɗauke ka daraja shi za ka ɗauke shi da me da daraja sai ya zamanto shi baya baka kimar ka kai ma baka bashi tashi tsakankanin kai da shi in ka zauna a fara ka ce duk masu kudin nan duk ba tsinannu bane da sauransu to saboda mutum ɗaya shi yake kawo mutane da yawa a zage su an gane ku na wura wali muslimin a ruwaya ta al-imamu muslim annu'man ibnu bashir yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusawwi sufufana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yana daidaita sahunmu yana daidaita sahu sahunmu idan ya shigo cikin sallah masallaci zai yi sallah kafin a fara sallah bayan an tada iqama to duk zai tsaya yayi sintiri kafin ya kabbara ya ga duk wanda yake da kwai matsala a cikin wannan sahu din a gyara dan ya zamanto sahu ya daidaita da kyau hatta ka anna ma yusawwi bi halqidah hadde kai ka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yusawwi alqidaha wato yana daidaita alqidah wato icce na kibiya biha da wannan daidaita sahun sahun namu da yake alqidah shine tashe mai wanda ake yin kibiya da shi to idan mutum zai sa kibiyoyi cikin gwahin shi kafin ya zuba su a ciki zai zamanto ya daidaita kasansu sun zamanto daidai wani bai huto ba wani bai shiga ba to haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato idan yana daidaita sahu haka yake ba zai raba wani ya shigo cikin daga cikin sahu ya shigo gaba kuma ba zai raba wani ya bada baya ba daga cikin sahu zai zamanto sun tsaya ala samtin wahidin wato yanayi ɗaya za su tafi gaba ke ɗaya hatta izara a an kada aqalna anhu hadde yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yaga cewa haƙiƙa mun fahimci abin da yake nufi daga gare mu mun fahimci cewa lalle abin da yake so shine a dinga daidaita sahu sahu shikenan idan muka zo mu kafin manzon Allah ya fito ma sai mu aikata abin da yake yi idan ya fito din shine mu daidaita sahunmu kafin ya fito saboda haka ya kamata idan ka ga mutum ya cika da ayi kaza ayi kaza in ya fito to kafin ya fito ya kamata a yi saboda a huce wannan gurin shikenan tsumma kharaja yawman sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fito wata rana daga cikin ranaki li ada'i salatin min salawat saboda bayar da wata sallah daga cikin salloli waɗanda suke ababen farzantawa shikenan ya shiga masallaci faqama ya tsaya a gurin shi na limami hatta kada an yi kabbira hal ma saulan iris ya ce Allahu akbar ya shiga sallah fara'a rajulan badiyan sadarhu sai ya ga wani mutum daga cikin sahabbai a sahu na gaba kirjin shi ya tullo gaba ya bayyana saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan yana sallah ido hudu gare shi biyu daga gaba biyu daga baya haka ma'aiki ya faɗa ido hudu gare shi muku yana ga ido biyu ne gare mu ko to shi ma'aiki ido hudu gare shi to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi kabbara saura kirsi ya yi kabbara to daga idan nashi na baya kawai sai ya ga wani mutum da ya kifkif ya kifta sai ya tsinka wani kawai kirjin shi ya hoto daga cikin sahu to irin masu cin ƙarhe ne Allahu alam an gane ko faƙala ibadallahi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ibadallahi ya ku bayin Allah latusawwunna sufufakum lalle ne ho wallahi ku dinga daidaita sahu sahunku aula yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma lalle ne ubangiji subhanahu wata'ala ya sassaba tsakankanin husakunan an gane ku wani ladani suka yi rikici da matar shi ya arme ya sake ta ana nan ana nan bayan ta gama ta gama idda limami sai ya kwashe ta eh limami ya arme ta ashe shi ladani abin yana mishi ciwo kullum aka zo sallah bayan ladani ya gama ta da ya kama liman kai shiga a daidaita sahu a daidaita sahu ladan wata rana abin da ya mishi zai cewa yau aka daidaita sau ma ba ku kuke batawa yawana to yawana yawana ta aula ya kharifan Allah bai na wujin ku na'am وعن أس- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس
um fali usalli tayyib na'am قال أنس فقمت إلى حسير لنا قد اسود من طول ما لبس مم.
فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو دميرة جد حسين بن عبد الله بن دميرة na'am hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin Anas ɗan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas ɗan Malik yace anna jaddatahu mulaikata da ati rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam li ta'amin sana'atuhu la wato haƙiƙa kakar Anas ɗan Malik na na mulaikatu da ati rasulallahi wato ta yi imbite ɗin ma'aiki alaihi salatu wassalam ta gayyaci ma'aiki alaihi salatu wassalamu li ba'amin sana'atuhu lahu saboda wani abinci wanda ta shirya na musamman saboda ma'aiki haka sahabbai suke shikenan idan Allah ta'ala ya ɗan hore maka wani ɗan abu a hannunka sai ka samu ka yi dahuwa ta kirki ka ce ma'aiki ya zo gidanka ya ci abinci saboda shi ne sayyidul muttaqin shugaba na masu kiyayewa dokoki na Allah ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun wato kadda ya zamanto ka riki wani a matsayin aboki face dai mumini sannan kuma kadda ka baiwa kowa abincinka face dai wanda yake kiyayewa dokoki na Allah to sahabbai da suka ji haka sun san kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine imamul muttaqina shugaba na masu kiyayewa dokoki na Allah shikenan idan Allah ta'ala ya dan musu wata garaɓasa, Allah ya dan hore musu shikenan sai su dauha abinci su zo su ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ɗauki mutum hudu ko mutum biyar ko mutum uku mutum daidai da- daidai da gwargwadon karfin shi ya tafi ana gayyata shi yau ya je a ci abinci a gida kaza saboda idan ya je shi ba cin abincin ba ne su suke bu- bukata addu'a wanda za ta fito daga bakin mai albarka gwalagwalan addu'o'i saboda idan ya je ba zai kyale ku haka nan ba sai ya muku addu'a addu'a ta riske ku ta riski ɗiyanku ta riski jikokinku har jikokin jikokinku sai sun riski wannan addu'a din shikenan ita ma wannan na na mulaika da ta ji labari shikenan irin dattijawa na da wanda za a ga su dama suna ɗan kacihunsu shikenan sai ta yi da huwa ta ce wa anas ɗan malik ina so kai da ke a gidan shi kake ina so ka je ka gaya mashi ka ce yau na ɗan yi da huwa muna gayyatar shi ya zo shi ya ci abinci to saboda ma'aiki ba mutum ba ne mai girman kai wanda ya ɗauki kanshi wani abu ya ce a sai dai a kawo abincin gidana shikenan da aka gayyace shi Anas dan Malik da ya gaya mishi Anas bai wuce ba shekara sha wani abu fa a lokacin na'am yaro ne dan karami ma'aiki shi kuma wajen shekara hamsin da wani abu jika ne mara shi Allahu
amma da ya ce mishi ga shi kakar mu ta ce ta yi abinci ta kaza ce haba Anas ai duk abin da kuka ce shi za a yi Mm. shi kenan ya tashi ya tafi da ya tafi fa akala minhu ma'aiki alaihi salatu wassalamu aka zubo wannan abincin ya ci daga wannan abincin aka shirya dama dan shi aka shirya shi ko to da aka sai ya sa abinci ya sa hannun shi a cikin wannan abincin ya sa albarka bayan an gama cin abinci tsumma qala qumu fali usalli lakum ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa Anas dan Malik to a shirya mu tashi a yi sallah ta nashula a yi addu'a kuma.
Mm.
Saboda kaga wannan shi ne dama mahallu shahid ɗin. Idan ka gayyaci annabi gidanka ya zo shi to shi ba za a tashi ba ba tare da an wa annabi salatin ba, ba tare da an yi ambatan Allah ba. Shi ke ce ku tashi in yi muku sallah. Ƙumu ku tashi fali usalliya lakum wato in yi muku sallah. Sallah ta nafila. Ƙwala Anasun, Anas ɗan Malik ya ce, Faƙumtu ila hasirin lana, wato sai na tashi na nufaci wata tabarmalmu, na tafi wajen wata tabarmalmu wanda ƙadis wadda haƙiƙa ta fara baƙi-baƙi min ɗuli malu bisa saboda daɗewar da ta yi a shimfiɗa a ƙas. Tabarmal kaba idan aka ajiye ta a ƙas, misali kama a gurin da yake da kwai raɓa, za a ga cewa in ta jima, za a ga wani gurin din ya yi damshi ya ɗan yi baƙi-baƙi. ya ce to da na tashi na je ni na ga wata tabar malmu zan ɗako ta sai na ga ta ɗan fara baki-baki saboda ta daɗe a shimfiɗa a ƙas fanadhahatuhu bima'in sai na ɗan yayyafa mata ruwa sai na ɗako ta na kawo na shimfiɗa ta faqama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a saman wannan tabarma ɗin wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu yace ni da marayan gidan sai muka yi sahu a bayan shi wal ajuzu min wara'ina ita kuma el kurguwal wato dattijuwar kakar tamu na nan mulaikatu ita kuma sai ta tsaya a bayan mu sai zaman to an yi sahu bi kenan ma'aiki limami su kuma Anas dan Malik da shi da marayan da yake cikin gidansu a sahu na farko ita kuma na na mulaikatu dattijuwar ita kuma a baya fasallari na raka'ataini tsumman sarrafa anas dan malik ya ce sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mana sallar raka'a biyu tsumman sarrafa sannan kuma sai juya ya koma gida bayan ya yi sallah ta nafila raka'a biyu addu'a ya musu wa anas dan malik ya ce fa ma taraka khaira akhiratin wala dunya illa da alibiha bai bar wani alkhairi na duniya ba ko na lahira face sai da ya roƙa mana eh Allahumma subbal khaira alaihim sabban wala taj'al aishahum kaddan kaddan Allah ka zuba ta zuba alkhairi ga 'yan wannan gidan zubawa kai ta zuba musu alkhairi kadda ka sanya rayuwarsu ta zamanto mai wahala ce addu'ar annabi Anas dan Malik bayan an gama wannan addu'ar mahaifiyar shi um muslim ta ce ya rasulallahi ina so dai a ƙara yi wa dai wannan addu'a anas dan malik zala ce to allahumma barik lahu fi malihi wa fi waladihi wa wa barik lahu fi umrihi addu'a uku ya mishi yace Allah ka sanya mai albarka cikin abin da ya mallaka Allah ka sanya mai albarka a cikin bayansa Allah ka sanya mai albarka a rayuwar shi Anas ɗan Malik bai bar duniya ba sai da ya gani da idan shi sai da ya ga kan ɗiya kan jikoki 120 nashi. Ya baiwa shekara 100 baya sai da ya zamanto a Madina ba wanda yake da kwai da binai masu albarka kamar nashi. Da binan shi a kowace shekara sau biyu ake musu ake musu zaga ake cire su. An gane ko ake fige su. Na'am. wali muslimin a ruwaya ta al'imawu muslim anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sallabihi wa bi ummihi au khalatihi haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallabihi ya yi sallah ta nafila da anas ɗan malik wa bi ummihi da mahaifiyar shi na na ummu sulaim au khalatihi ko kuma khalarsa yayar mahaifiyar shi ita ce na na ummu haram Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ummu haram wato ‘yan gidan su anas ɗan malik ha kawai mutanen ma'aiki ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama barcin rana in zai yi sai ya je shi gidan ummu haram can yake zuwa ya kwanta ita kuma ummu haram sahabiya ce wanda take mai hankali mai kaifin basira da kwakwalluwa in manzan Allah ya kwanta in yana barci saboda yana zuwa jibin nashi take zuwa ta tare sai ta zo ta zuba a cikin turarenta aka tambaye ta ya aka yi turarenta ya fi kowane turare kamshi ya fi kowane turare albarka ta ce ga lakanin duk wani wanda ya rasu a madina a wannan lokacin sai ya zo shi dan sai sai yan uwan shi sun zo sun nemi a basu wannan turare da dan dashina musu kadan su je su dashina wa mamacin su ummu haram ba to ita ce wata rana manzon Allah yana barci bayan ya tashi daga barci sai ta ga yana dariya ta ce ya rasulallahi mene ne yake ya sa ka dariya kwa shi kenan ya ce ai waɗansu mutane ne daga cikin al'ummata aka nuno min su a cikin mafalki na gansu suna ta tafiya suna ta linƙaya a cikin kogi mulukan alal asirra yarkabuna tsabja hadal bahri mulukan alal asirra wato sarakuna ne suna saman gadajensu na sarauta a cikin aljanna ummu haram da ta ji haka sai ta ce ya rasulullahi ud'ullaha an yaj'alani minhum ka roƙa min Allah Allah ya sa ni daga cikin waɗanda za su zamanto tamkar sarakuna suna saman gadajensu na sarauta a cikin aljanna wato yana gaya mata cewa waɗansu daga cikin mutanen shi daga cikin sahabban shi ne za su yi shahada a wani yaƙi wanda kuma a lahira za a musu matsayi mai girma da ce Allah ka sa ni ina daga cikinsu ka roƙa min Allah ya sa ni ina daga cikinsu fada alaha wanda Allah ya daga hannu ya ce Allahumma ja'alha minhum Allah ka sa ta daga cikin waɗannan mutanen. Yanan kawai kwanta ya ci gaba da barcin shi. Allah da ya tashi ta ga tana yana dariya. Da ya tashi ya ga tana ta ga yana dariya. Ta ce Rasulullah Allah me ya sa ka dariya? Ya ce Allah wa'insu ne. Eh wa'insu aka nuna mun yanzu su kuma za su kai wa hari wata Madinatu Rum. Za su kai hari kuma Allah Ta'ala zai zai ba su nasara kuma duk wanda suka yi shahada anan su kuma magafurul lahum ne. zai ce ka roƙa mun Allah ya sa ni daga cikin sai ce la anti min al-awwalina eh ke kina daga cikin jama'a ta farko Allah madinatul rum ba take bace shikenan ko yanda ya gaya mata haka ta yi shahada shahada ta yi ummu haram ba to ya dace khalatihi din khala ta Anas bin Malik wanda tana kalkashin Ubada ibn Samit tana kalkashin igiyar aurensa ta rasu faƙamani an yaminihi wa ƙamal mar'ata khalfana anas ɗan malik ya ce sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tsayar da ni a damashi ya tsayar da wannan mata ɗin imma ummu sulaim imma dai halata sa ummu haram ya tsayar da ita khalfana ita kuma a bayanmu wanda wannan yake nuni akan cewa ashe idan mutum zai yi sallah tare da mace to ba za su jeru ba tare da ita shine za ta yi sallah ne a bayan shi saboda kaga a wancan ɗazu anas ɗan malik ruwayan shine da shi da wani maraya ya tsera su su biyu wannan kuma da ya zamanto babu maraya anas ɗan malik ne namiji kadai sai kuma mace sai shi manzo Allah ya jeru da anas kuma ya ce matar ita kwata tsaya a bayansu an gane ku al-yatimu huwa dumairatu jaddu husayn bin abdullah bin dumaira wato marayan da anas ɗan malik yake magana akan shi shine kakan Hussein ibn Abdullahi dan Dumaira shine kakan wato huwa Dumairatu jaddu Hussein ibn Abdullahi ibn Dumaira kakan Hussein dan Abdullahi dan Dumaira wannan wanda yake magana akan al-yatim din shine Abdul Gani na'am
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه شيكنا حديث نكر شيء أتكون ونن بابي shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Abdullahi dan Abbas ya ce bittu inda khalati maimuna wato wata rana na kwana a wajen khalata a wajen kanwar mahaifiyarmu na na maimunatu bintul haris iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su abdullahi dan abbas a matsayin kane yake wa ma'aiki alaihi salatu wassalam al-abbas ibnu ah, abdullahi ibnu abbas ga- ah, baban shi al-abbas a matsayin kane yake wa baban ma'aiki to shikenan to yana da kwai khala a gidan manzon Allah ita ce nana maimunatu to saboda ibada ta annabi ta cikin dare sai wanda yake kwana a gidan shi zai rawaito ta to waɗannan sahabbai su abdullahi dan abbas suna ƙoƙarin su kwana a gidan annabi saboda su ga ibadar da annabi yake a cikin dare saboda su rawaito waɗanda suke ba sa kwana a gidan annabi eh ba wai buƙatar ba a je a kwana a gida a a ga abin da annabi yake yi cikin dare su anas dan malik su abdullahi dan abbas su abdullahi dan umar za ku ga duk irin waɗannan abubuwan na cikin dare irin su rabi'a ibnu malik da sauransu irin su tsoban don suna rawaito irin waɗannan abubuwa ya ce tuna kwana wajen khalata na na maimunatu faƙaman nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalli minan lail sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya fara sallah a cikin dare ya fara kiyamun laili saboda su dama ma'aiki daren shine lokacin ganawa da Allah a cikin gida ba irinmu ba ne ya shinkori shinkori da tushe-tushe da sauransu Ah, amma yake alayhi salatu wasalamu idan dare ya yi aiki ya tashi an gane ko kawai ibada za a fara kuma ba wai irin kwashi-kwashi ba irin ibada ta mu ibada za a fara mai sunan ibada ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ما aiki idan yana kiyamul laili dadewa yake a tsaye har kafafuwan shi suna ta kunkumbura su tsatsage saboda tsananin dadewa da yake a tsaye kuma duk da haka wa Allah ya gafarta mishi wadin laifuffukan shi dai da Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce da shi wahalkar da kanka da kake yi tare da cewa Allah ya gafarta maka me yasa kake yin haka yace a ya ce ba ku ji ba an ce tuwon girma miye shi nama a fala a kuno abdan shakuran yanda aka zaɓe ni daga cikin bayi aka ce an gafarta mu aini kuma sai in ƙara godiya a cikin bayi an nuna cewa ni an gafarta min duk abin da zan aikata in ma na aikata ɗin to ni kuma sai in ce to na gode shine in yi ta bauta wa Allah kenan to ma'aiki a cikin dare wani lokacin barcin da yake bai wuce kashi ɗaya cikin goma dare ba mu kuma yana ga bai huce kashi ɗaya cikin goma dare ba abin da muke na ƙiyamun lele in ka ga mutum ya cika dare inda za ka tambaye shi ya gaya maka gaskiya zai ce ko yana hira ne a heli ko yana kaza yana kaza yana kaza ko kuma ya buɗe wazaf wancan ɗan ƙasa kaza sun yi magana da shi sun yi magana da ɗan ƙasa kaza sun yi magana da ɗan gari kaza sun yi magana da abokin shi wane sun yi kaza sun yi kaza amma mutum ya tsaya yana ƙiyamun leli ya yi izu biyar a ƙiyamun leli karatu bitartil ya yi karatu a hankali kale ya gaugawa ga cewa illa man rahima rabbuka to shi kuma akwai babe wanda malamai suka yi babu ta'akkudi qiyamil layli liman hafizal qur'an baban da yake magana akan karfafa yin qiyamul layli ga mutumin da yake mahaddacin alqur'ani ne Mm, akwai shuraihun al-hadrami أن شريحا الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يتوسد القرآن شريح الحضرمي wani sahabi ne na annabi wanda kuma yana da kwai haddar alkur'ani aka ce kai shirihu mutum ne mai kokari manzo Allah ce wannan haka ne ko hudi karku mutum ne wanda baya matashin kai da alkur'ani eh ka haddace qur'ani ka zo kana barci kana shinkori matashin kai kake da qur'ani eh to shi kenan faƙumtu an ya sarihi ya ce faƙumtu an ya sarihi abdullahi ɗan abbas ya ce da na ga manzo Allah sallama yana kiyamulele ya ce ni ma sai na tashi na tsaya a hagun ɗin shi na tashi ya ce fa sana'atu mithla ma sana'a yanda annabi ya aikata haka ya aikata da ya zo kiro ɗin da yayi ba barci bane yake shi ma rannan kawai cewa yau dan gadi ne shi da ya ga manzo Allah ya tashi ya tsaya ya sa mishi ido yake kallon da ya je shi sai ya ɗauki wata akwai wata salka a rataye ɗan sha ruwa daga jikinta shi ke ne shi ya alwala ya karanta ayoyi guda goma na farko na ƙarshen suratu ali imran shi ke sai ya tafi ya fara sallah anas ɗan abdullahi ɗan abbas ya ce dan tashi ne ma sai na yi irin yanda ya sai na je kuma na tsaya a hagun ɗin shi fa akhadha bi ra'si sai ya kama kaina fa aqama ni an yaminihi sai ya tsayar da ni a damar shi wanda wannan yake nuni akan cewa ashe idan za a yi sallah tsakankanin liman da mamu in su biyu ne za su yi limami zai tsaya a hagum ne mamu ya tsaya a dama ko na'am mu je mu gaba
باب الإمامة Mm, عن أبي هريرة رضي الله عنه الله عليه وسلم قال mm, أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار mm.
أو يجعل الله صورته صورة حمار Mm. babul imama wannan babe kuma zai mana bayani akan abin da ya shafi hukumce-hukumce na limanci eh shari'a ho bata kyale komai ba a ta limami bata kyale shi ba eh shi ma yana da kai waɗansu haƙoƙi wanda wajibi ne mamun shi su kiyaye wannan haƙi nashi kada su dinga yi mishi shishigi a cikin wannan lamarin hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Huraira ya ce amma yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam wato mutumin da yake dagowa kanshi kafin limami ya dago kanshi yake rigayen limami amma yakhsha shin baya jin tsoron an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rikida kanshi, ya canza mai kanshi, ya maida mai irin kan jaki. Au ya ja'ala suratahu surata himarin ko kuma Ubangiji ta'ala ya maida gangan jikin shi irin gangan jikin jaki ne. Wato wanda yake garaje ya ɗago kanshi kafin limami ya ɗago. An yi ruku'u ya riga limami ɗagowa daga ruku'u. Ko kuma saboda shi yana da haddar alkur'ani ya ji limami ya zo ƙarshe-ƙarshe don ya nuna wa wanda suke jahilai na shi ya san gurin da ake karantawa kafin ya karanta aya ta ƙarshe ya raka shirye-shiryen zuwa ruku'u haka akwai irin waɗannan wanda za a ga shishigi su ma wai sun haddace gurin sai su ce su riga limami ba dabara ba ce wallahi duk wanda yake irin wannan to Allah ta'ala zai sa ya zama to duku ne shi kuma la ya fahimu dina wannan shine Allah ta'ala ya rikida kanshi ya maida shi irin kan jaki kan jaki shine ba komai a ciki sai shirme da wannan da, da hauka an gane ko idan aka ce wa mutum jaki a cikin mutane irin wanda ya baya fahimta ko to haka ne sai Allah ta'ala ya maida maka irin kan jaki gashi ana zaune da kai a cikin jama'a amma in kai wata katobara sai aka kawo jaki ne kai ba ka fahimtar addini la ya fahimu dina la ya fahimu shay'an min addini ba ya fahimtar komai na addini saboda ya saba doka ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ko kuma auya ja'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin Allah ta'ala mai da kan nashi irin kan jaki din zahiri din gashi nan kawai kan jaki ne gashi nan da gangan jikin shi irin na bil adama amma kuma kan kawai aka mishi kurmisheshen kai irin kan jaki saboda wa ma zalika ala Allah bi aziz wato duk abin da manzo Allah ya ce fa to fa haka ne zai iya yiwa ko shakka babu da haka kamar yadda al-Imam al-Mubarak fori cikin littafin Tufatul Ahwazi wato ya kawo kissa ta wani wanda shi yayi wato a istibadin wannan magana din manzo Allah ya ce amma ya khashal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himar yace a ne za a yi Allah ya mai da kan mutum irin kan jaki kawai sai ya ce bari ya gwada a gani sau ɗaya kawai sai ya riga limami dagowa daga ruku'u yana riga ya shi kawai sai aka ga kan ja kuma kan jakai Mm. kuma malami ne Eh, tun daga shi kuma ko ɗalibai suka zo karatu ya dai shi yana cikin ɗaki an saka rido malam yana cikin halwa ne ya dai ku raka hudu ana fassara muku yan shi ba sa bari a gan shi saboda ya keta doka ta hadisi shi yasa to sunna ba a mata garaji Mm, idan ma'aiki ya faɗi magana to kawai ka ja bakin ka kyale kala kai wannan abin in ka ce za ka raka yi kwa ka ɗago kafin limami ya ɗago ka yi ruku'u kafin limami ya yi ruku'u ka tafi sujada kafin limami ya tafi sujada to kai kuma abin da zai same ka na musiba to sai Allah ta'ala ya san kaɗai girman shi ya zamanto Allah ta'ala ya gadar maka da jahilci gashi ana zuwa makaranta amma kai baka da ikon da zaka tafi makaranta ko kuma kana zuwa makaranta amma in ka ji Allah ya jarrabe ka da barci in ka zauna baka minti uku sai barci ya kwashe ka halaka ne sai an daddaba ka ma ka je ka sake alwala kuma ka dawo daga gida kake makaranta muka ji ka kuma ka koyi komai a makarantar ba Allah akbar.
kuma Allah sai ya dora maka kungurumin talauci La hawla la sai kayi kaza sai kayi kaza sai kayi kaza saboda ka saba wa hadisin annabi Allah akbar.
in aka zo sallah kai ne gush gush gush La hawla ana gama kuma a tashi aje a shiga hira an ɗako fajikin wancan sai da aka yi tun daga farko har ƙarshe aka kai ƙarshen da aka zage shi aka ci mutuncin shi aka yi kaza lo a ɗako ta wani a zage shi a ci mutuncin shi wannan baka barci ana wannan la hawla.
amma in dai ana cewa Allah ya ce annabi ya ce minti uku ya yawa Kana ta da zai adana ba.
barci wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk